إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين فشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ngulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyar ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da uku ga wata na warko shekara biyu ko biyu da wata na warko shekara dubu biyu da goma sha takwas insha Allah yau za mu yi darasi na dari da ishirin da hudu 124 a cikin littayin alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab aziz za mu tashi muna cikin dai kitabul buyu bayani akan abin da ya shayi saye da sayarwa ko mu ce magana akan kasuwa kasuwanci duk da wannan haka kasuwanci aka ɗauki sai mai sana'a ta mai saye da sayarwa wannan ya shahi dukkan wani mai bukatar wani abu ko a gida ne ko a kasuwa ne ba na in baka ko kudi ko wani haja din dai masanya ta wani abin bukata ta kunshi wannan cikin magana ya ce al'awakatun lati nuhiya an labai fiha za mu tashi bayani kan lokatayya wanda aka hana saye da sayarwa a cikin ci yace qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا كون آيوينا cikin suratul jumaa fatar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا يا كمس إيماني إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة إن أكي كرا زوا غسلا نا رانا الجمعة فسعوا إلى ذكر الله إن كوي غوغاوا وكتهي زوا غأنبتان الله nan ambatan Allah ya musul hudu ba ita sallar kanta nan maganar eh idanu da sala an aka yi kira zuwa ga sallah wannan kowa ittifaki ne an yarda kiran sallah da ake magana a nan wanda ke haramta kasuwanci sai ko sayarwa shine kiran sallah wanda daga shi sai huduba kiran sallah wanda daga shi sai huduba asali daman shine magana kiran sallah ta zo a cikin ƙur'ani haka cikin sunna wanda manzan da Allah ya yi kusa sallam haka ya bar al'umma kan shi a yi kiran sallah daga shi sai ta da sai hawa da kutuba wanda asali haka manzan Allah ya bar duniya in aka zo juma'a kurin yakan aka yi kiran sallah lokacin da ya shigo ladan zai tashi kiran sallah da shi ma a sama yake wurin kiran sallah in ya kare kuran hawar hudu ba wannan haka manzan Allah ya bar duniya haka umar bin abubakar ya bar duniya haka umar bin khattab ya bar duniya haka ake haka usman shine lokacin da abu yawa na cunkoso na madina ana jama'a ta yawa sai usman sai sa aka fara kiran sallah na biyu me aka ce na biyu wajen farawa ba wajen aikata ba kenan idan zawala ta yi lokacin kiran sallah na nan ganin kasuwa ana can ana harkoki kamar faɗakarwa ce sai sa a je can kasuwa zaura mai suna zaura a garin madina sai a je zaura sai a kiran sallah a lokacin da ake na nan saboda faɗakarwa ce ga wa'incan mutane wannan shine asalin da ake maganar kiran sallah biyu abdulmalik bin marwan shi lokacin da ya hau bayan shiga ɗari da wani abu da tsawon lokaci ne shi da ya hau shi ne ya fara maido wannan da ake yi a lokacin kiran sallah a lokacin da ake a zaura ya maido shi masallaci a yi da wuri kuma daga baya a yi wannan wanda kuma an san bai daga cikin sarakuna wanda ake yabo ko maganar koyi da su bai ciki na haka kenan shi yasa kuka ga wasu in suka tsaya kan wannan kiran sallah da usman ya yi akan cewa ko a ina za a yi shi da asali mutum ko da malamin zai ce maka aikin sallan kai mai hujja ina ka samu hujjal kiran sallah biyu a juma'a a masallaci ita maka usman bin affan yayi usman wannan ba haka bane usman bin affan babu inda ya kiran sallah biyu a masallacin da manzon Allah ba inda usman ka rike mutum kowa ya rike shi ya gaya maka inda ya ga usman ya kiran sallah biyu a masallaci usman bin affan a inda ya a kasuwa ne can ake zuwa kamar faɗakarwa ce a lokacin da ake a nan sai a yi a can saboda a faɗakar da su amma usman biyu bi kiran sallah a biyu a inda manzo Allah ya bari yanda manzo Allah ya bari ɗaya ake haka shi ma kashe da akwai su da shubhal ta wancan zawara sai su kawo ga hujja ta yin kiran sallah biyu a masallaci usman yayi usman biyu a masallaci ba ɗaya a masallacin da manzo Allah ya bari don wa gama rike shi kun ce ga maka inda ya gani hira ci kun zai maka don haka kinan aka ce kiran sallah kullum mu gane ana nihin kiran sallah wanda aka shar'anta a ranar juma'a wanda daga shi sai fara kutuba a shi ne magana ta zo na hana sai ko saidawa ko arme ko armarwa tambaya da abin da yake da alaka da arme ko sai ko saidawa aka haramta shi ne wannan kiran sallah to wannan magana ko da masu wani tara'a sun tabbatar wannan kiran sallah da Allah ke magana a nan kiran sallah daga shi sai hudu ba kowa san da wannan shi ake yana tukin Allah ya kira masu imani idan nudiya da salatin yamin juma'a idan aka yi kiran gida zuwa ga sallah na ranar juma'a fasa a wula zikila umarni ne ku tahi zuwa ga ambatan Allah zuwa ga hudu ba zuwa ga sallar kenan nan umarni ne Allah ya ku tahi kenan ya ce wa zalubaya aka makara bayani ku bar saye da sayarwa hani ne ku bari kenan daga an yi shi ne bambancin sauran addinai mu sauran addinai yahudawa su a wajensu haramu ne sai ko saidawa a ranar subdu shi yasa aka jarabci asabu sabt Allah ya lance su yatsi aka shahe su ma dalilin wani aiki da aka haramta rasubdu suka yi Allah ya shahe su a sa koma burruka akan aiki da suka yi rasubdu da ba'i haka su nasaru su kuma suka ɗauki ranar ladi ita ce abin su kuma ladi ba maganar ba magana su ma aiki wannan duka biyu zaɓi son ka ne suka yi Allah bar su ya bar musu abin da suka zaɓa to suka zaɓi su da su a akan ra'ayi haka suna saru akan ra'ayi ya Allah bar musu wannan abin shine sallar su amma kuma haramu ne ku yi aiki mu cewa annabi ya magana cewa hatta da su kansu juma'a ce kamata duka sallah gaba ɗayan su su suka kira suka bar ra'ayi suka bace mu Allah shirye da mu game da ranar juma'a ta rana ta sallah ta sati to wannan kenan mu addinin mu ba hana mu ba sai ko sai dawa dole mu'amala a ranar tunda dama an kadake ra'ayin ka Allah ya maka jarabawa su da su da ra'ayi Allah ya kunta musu wannan abu mu kuma ba za ki maka ba mun ba abin da aka shar'anta ne sai zaman to mu a addinin musulunci ba hana ba sai ko sai dawa a ranar juma'a illa gwalgwadon kiran sallah zuwa sallama sallah daga wannan lokaci ne kurin aka ɗauka kiran sallah daga shi sai hudu ba zuwa sallama shi kenan an halitta maka sai dawa ka ta yi aiki gabu da kantinka cewa mashi malamai ke cewa cewa ma kan mu yi aiki mu ɗauki ranar hutunmu ran juma'a koyi da su ne inda ya dan magana addini ne hira yan bana addini ne ko iya wa ko da haka muke san hutun mu na bukata hutawa huta amma kakkace dan addini ne kai eh ka haramta ma kanka aiki sai ko sai da ko na abu ran juma'a dan tana juma'a a'a daga an kare juma'a daga kiran sallah amma kai haka cikin gaban an huta a gida wani huta wani ba mu yana ka amma da suna addini a ce mu ma addinin mu haka kamata mu yi koyi da su a ranar juma'a ga lokacin da Allah hana kiran sallah zuwa sallama an kare sai ce bayan yayi magana ya ku masu imani ya yi lazina amanu idanu da yadda salata min juma'a ya kuma su imani aka yi kira zuwa ga sallah ranar juma'a fasa'u ila zikirillah ku tayi zuwa ga ambatan Allah wa zurba ku bar saye da sayarwa yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin haka barin kasuwa barin komai zuwa ga ambatan Allah zuwa ga juma'a shine mahi alkhairi a gare ku in kun san in kuntum ta'lamun in kun san abin da yake cikin samun sakamako na bin umarnin Allah na barin komi ku ne zuwa ga sallah yanzu muna cikin hani sai cayi fa'iza qudiyatu salatu fantashiru fil ard hani ya zo yanzu ba dama zuwa ya cayi fa'iza qudiyatu daga an kare sallah daga an kare sallah ta fantashiru fil ard ku tahi ku yadi cikin kasa ku tahi neman mana arziki na Allah wa tagumin fadalla ku je ku nemi fadala ta Allah ku ina duniya kenan kowa hukuncin shi ana sallama an kiran sallah kun tsaida kun zo sallah an rike ku ana komi yanzu ana sallama kowa ta yi shi ma na ku yadu ku ta kowa ta cikin kasa neman fadala ta Allah kaga na an ta didda nan me aka ce fantashin fil adi umarni ne amma ba nan ibaha ne tunda hani ya zo nan ba abu na wajibi dole ka ta kasuwa amma an ɗo magana halicci dan haramci ya zo ya kama maganar fantashiru mana an halitta muku zuwa harkokinku bayan sallama ta sallah shi ne magana kenan wa mutagu min fadlillah ku je ku dinga cikin fadla ta Allah wa zikru lakum ku tukudu ku cigaba da ambatan Allah kasiran ku cigaba da ambatan Allah ba ya juma'a ba to kullum mutum cikin ambatan Allah yake ku cigaba da ambatan Allah la'allakum tuflihun dan ku samu rabo wajen Allah wannan shine kenan kaida ta to a wannan ya kama ka wannan aya ta cewa kenan wannan shine hujjar babe da ya maka na lokatayya da aka hana lokacin da aka hana ciniki gashi kiran sallah na daga shi sai hudu ba hau minbari na liman zuwa sallama sallah qala ibn al-arabi ibn al-arabi kun san ibn al-arabi bi suka shahara akwai sufi wanda ya zo da abdewa na bata cikin abdewa cikin da sunan sufanci abdewa zo na marasa kyau da gare shi akwai ibn arabi almaliki malami ba malike bambanci su gane kurin a wajen alittawai an aka ibn arabi aka aka mai marufa al'arabi shine wanda ake yaban malami na addini na fiqh aka ce ibn arabi bayan arawa kiran wancan sufi ne bambancin su bambancin su kurin shi bambancin su kurin al'arabi da arabi ko ta kima ibn arabi amma ba mun zama shine an ce al-arabi wannan ke malami malamin addini na cikin malamai manya manya na cikin malaman malikiya ibn arabi ke cewa wa hada majma'un ala al-amal bihi wannan mas'ala ta hana kasuwa a lokacin kira sallah na juma'a ijma'i ne kowa ya yarda da aiki da wannan mas'ala wala khilafa fi tahrim al-bay' ba sabani tsakanin al'umma kan haramta saye ko saidawa a wannan lokaci fa'in waka fusik in ma har aka saye da sayarwa a wannan lokaci za a tare cinikin bai yi ba ba ta fati ba ta yi ba ya ce wa kullu amarin ya shagulu an juma'a ta min al'ukudu kulliha kai dukkan wani al'amari da zai hana zuwa juma'a na daga kullawa ciniki ne alamin duk ya ce za kunna mu'amala kulluwa fawar da abin da aka haramu ne fawa haramun shar'an a shar'ance haramu ne mafasuhun rada'an kuma za a bude cinikin ko da an yi ko arman za a tada min rada'an dan tsoratarwa a gaba wani kai shar'ance haramu ka aikata kuma dan a tsoratar da a kakan wani yayi za a bude arama cinikin a tada yadda a sabo wannan shine bayanin da ke wannan wuri sai ya ce wa ahallallahu bai'a magana cewa Allah ya haramta saye da sayarwa abu ne sananne wa harama riba bayani ya gabata bai Allah ya haramta riba yace wal asal jawazu bai'i kulli shay'in ala ainihin kana al bai' ma dama an taradin min al mutabayi'ain ma lam yanha shari' cewa asalin magana jawazul bai' kulli shay komi an halitta maka ka sai da komi ala ayi nahwin kana bai dinyin da ka saida asalin abu ko bin kana saidawa ma dama an taradin matuka akwai yarjejeniya da mai kaya da mai saidawa min mutum ce shi shi ce shi ne kace ma ma dama an taradin min al mutabayi'ain matuka akwai yarjejeniya daga mai sai da mai saidawa masu tunancin guda biyu matuka kowa ya yarda halaka ne amma iya zama halak malam na sha mataka share na ce misali manzo Allah bai hana ba kwace Allah bai hana ba asalin a shari'a ana kiran Allah da Allah ya shari'a annabi ya shari'a ko ne kai mataka shari'a ba ta hana ba kenan duk abin shari'a ta hana ba na ciniki halaka ne he abin nasu a shari'a aka ce ba'i kuma ko da an ce an hada ta ayi in shi bai yarda ba da kari ne bai ba sai yanzu zai kawo maka mana anun shari ibn buyu abinda manzan Allah ma'ana aka hana irin cinikin da manzan Allah ya hana ciniki kaza iri kaza nau'i kaza tunda su ne komai alaka ne banda wadda za mu ji wanne kamar da yake dama yake mata musulunci da abin da yake magana ci magana sha magana kasuwa sai a gaya maka abin da mun haram kin ce kaɗan amma za a ce dole ba ba dole ba ma halaka ne amma wayannan su ne haramu zikan za a gaya mana na haram kin wanda ba shi ba kina halaka sai ya hara da wanda yake da faɗi ce bai'ul gharar cinikin rudi cinikin rudi wanda ba baka lalime cikin du da abin da ke da garar shine rudi abin da ba baka akwai matsala cikin ba baka zai maka bayani mai bai'ul gharar yace huwa kullu bai'in ihtawa jahala shine dukkan saye da sayarwa da ya kumshi wani rishin sani rishin sanin hakika aw tadammana mukhataratan aw qimaran ko ya kumshi akwai hadari na asara karara ko akwai caca a ciki kamar zama modi ce abin akwai modi modi ce nau'in modi ne don me yasa ake magana yanzu ko kasashen musulmi yawa ba magana ansirance ansirance nau'in modi ne modi ce yanzu in zamna ku kudin kai ka goma ka ashirin in ka samu hadari in doke wani in biya maka amma ka samu mana ci kudin ka modi ce nau'i modi ce nau'i na modi a salams nau'i na shi na kace in ba dole ba darura ba kaji ba ka saya malam darura dole ka kama kama ariye ka wanda ka saya larura ta kama sa ka saya amma zabi ne shi yasa asali inda asalin shari'a ba magana an siran zuka masa saudiya ana akwai kamfanin suka suna yi amma asali babu asiransu ba tambaye ka kayan asiransu ka kayan asiransu asalin abu musamman su kasan canji na abin canji na canji na siya masa yanzu ko an ka kaɗe mutum ka ji mai ciwo karya shi a kama ka a je a diya nawa diya take jika miliyan ɗaya miliyan biyu ne ka kama ka biya an babu yan wanka su biya an babu ya kai a tsare ka ya ka biya imma a samu wani mai kuɗi mai zakka ka suke a samu wani mai hali in wata zakka cikin zakka akwai akwai walgarimin cikin nau'in zakka guda shida he mai kudi je gidan kaso mutum nawa ne suke da matsala ta diya ya ga mutum kaza ga mai kariya ga mai kaza kaza ya dauka da mutanen sai biya ya asako su ko ku ɗan uwanka su gami su biya asako ka shi sai shiga saudiya kai mamaki saudiya he ga duk irin mutum zaka aika su kai son jinsu he ga da yuwa kaɗai mutum yau ga san kudin kudin ga kare kudin kare amma kar kana asirin su ne nan bin biki kamar kamar da kudin kai su asirin su shi za baka kai kanka baka aka aka da ganganci ga abin maka dan mugishi da ka san dai asirin za ta biya amma ka zaka kudin aljihunka abin ko Allah ya saka duniya ka da wuya ake asirin duk wannan ka tsoke ko gita ka ga mutum ka kan burki ko wanda ya tsaya da ka kito daga a dubu daga daya duk gurin da ka kito gaba burki zai ja ba don girma ka bane ba kudin shi kiji asara zai saboda su a can kullum da kudin ka ne tunda amma samun zo suna buɗe suna yi to akwai su kan laraba akwai kashin suke ce misali aka ce ana ce sanduki ta wannan na ta'awun sai mu haɗa kai sanduki ne gashi nan wannan ni ne saboda taimakon juna har yanzu zuba kudin ka zuba in zuba a cikin mu in wani ya samu hadari za mu dauke wani shi to nan kaga shi wannan taimako ne ai ya sunan taimako ka sandukin gashi nan an kada taimako kasa matsala za a ji a biya iya wani fami ne iya wani gari ne an haka nan amma irin tamu ta yanzu wannan ka ci da kwanci gashi ta ayi wani lokaci aka samu an da kwanki da aka matsa musu da mutane suka waye kai suka fara neman diyas ta yawa ya suka kara kudi an aka ci suka kara kudi ko saboda gidan suna asara abin da suke biya ya bai shiga to amma za ka rage diyan mutum aka rage komi saboda su rika samun riba ya aka rage da an misali za a biya diyan ka miliyan biyar yanzu ta koma miliyan biyu wani abokin aka mai shari'a aka mai shari'a ta za a ba shi diya ta miliyan ɗaya sai an zo wannan an zo shari'a wannan dokar ta zo ta rage wasu diya ya kuma jika ɗari biliyan nan wallahi an rage an karya su kun su aka wagatanci masu kamfanin don su samu kuɗi eh don su samu kuɗi to a takaice da kenan da abin da ke da alama da moɗi babu ka ci ko in ci ka ci ko in ci ka ba a darshi ba ba a darshi mun ka misali ne na na inshora yace an abi hurairah radiyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحسات وعن بيع الغرة أبو هريرة كبار لاباري الرواد إمام مسلم يروته هكا إمام الترمذي هكا أبو داود هكا ابن ماجه كده نقول سنكو ما مسلم تكون أربعة كن سنك سنة أربعة سنكو حديثا abin da ke ruwa da buhur yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da bai hasa mai bai hasa za a ji daga cikin fasar za a ji misali kaya ga sana to za a ku tsakuwa wanda tsakuwa ta ta haukanta wannan ka kaya iri kaza wanda tsakuwa wanda ka sama shi na sai da maka kasuwa ce iri iri jaka biyar zaka bada duk wanda amma tsakuwa ka ta taba ka san akwai iri iri ne baka san wacce za ta taba wanda ta wada kanta ta ce na sai da maka wannan akwai babu kat rudu ne haka suka jahiliya ya ce wa an bilgara da ciniki na garar sai zai kama maka tafsirin wannan magana da ke imamu nawawi ya ma shirin musulun na ruwa ta musulun sai kama shirin imamu nawawi kan wannan hadisi cikin sai musulun cikin sai musulun shirin imamu nawawi kan wannan hadisi yake cewa wa amma nahyu an bai ilgharar fa huwa asalun azim min usul kitab al-buyu yace maganar hana ciniki na rudi iya daga cikin tushe mai girma daga cikin tushe na kitabul buyu littahi ko bayani na mas'alar saye da sayarwa wali hada dalilin haka qaddamuhu muslim muslim ya gabatar da wannan hadisi na garar a farkon littafin shi wa yadkhulu fi masailun kathira ghayr munhasira wannan kalkashin wannan bai'ul garar kurin zai kalkashin wannan kalma ta bai'ul garar mas'aloli masu yawa gairar mun hasaratin wadda ba a yi lissa tana da yawa da abin da ke alaka da wannan daga da rudi ba baka zai shiga ciki ya ka misali misali ka bi al'abik kamar sai da al'abik kana da bawa ya tsere ya ma tawa ya tsere ya wani abokinka ya san shi ya san bawan ya san matsayin shi ya ce wane bawa na wane da ya tsere nawa ka siya in ya dawo ko in ka kama in ka kamo shi a nawa ka siya ka san shirme ne ba bakat ba ce mun kan same shi wai zai kamo shi shine shine sai da a ce gudajen bawa wal ma'adum da bawa ma da a san ba ma babu shi in na sai bawa na in na sai na kuma nawa zaka sai bawa zan sai a gaba yau kai shirme ne ma wal majhul da bawan da eh ina da bawa a gari kaza kai ba san shi ba in shi ina da bawa a gari kaza nawa ka saya ba kai ba kai shi ba san shi ba kaga shi ma wani na majhul ne don baka san shi ba wa ma la yuqdaru ala taslimi taslimi da abin da baka da ikon me ya kashi misali wani abu ne naka a hannun misali wani ko ka ci kudin mutane an rike na bane banda naka baka da maka dauka ka me kashi sai ka ci ka sai ma wani ba shirme ne wa ma lam yatimul mulk al bai alai da abin sali yanzu irin masu ke mutun yana da gida ya ji kudin banki shi yawa nan ya ci kudin banki an rike gidan kan wasu miliyaka da ya ci nasu kuma ka'ida an ba biyan su bai da dama wannan gidan ya amsa ke kewayo kai ce zai sai wani gidan shi na hannun banki ya hannun shi yake abin da yake ba magana kenan tunda bai malake shi ba bai iya amsa ya meka maka kenan abinda mutum bai iya meka mashi wa ma lam yatimul mulku bai alai da abinda eh shi wannan nashi ne ka amma bai baka gidan shi ne amma bai ba dauka baka da abinda a shi kan shi mai sai da wal bai rige ba ya saya iya an mai alƙawarin za a sai za a bashi wani gida ko wani abu za a bashi misali ko misali babansa ya mutu irin da ake dai babansa ya mutu iya da gidaje ya ce wani ka ina ina ina bukatar kudi ka shi har zuba araba gado ba a cikin gidan za a raba na babana na alhaji a gida kaza gida arban gida na nau ka saya kaga bi malaka ba hanzu a gidajen uban da yake so an sai da ya samu wani ya sai da maka kaga bai malaka shi ba hanzu an shi wa bai'il samak filma da shirata alkasir da cinikin shi yan shi ta gwargwar hausa cinikin kihi a ruwa amma sai ta yi bai'il samak filma ilkathir cinikin kihi a ruwa mai yawa me yasa a yanzu aka samu a zamani in yi fisina gida na kiwon kihi abin da zai ci ga kihi na kana kallon gashi na cikin ruwa ina ya kama kana tana ruwa ne amma ruwan da kaɗan sai maka yamma ƙara maka wani bayanin a alma a kasi ruwa irin cikin tarki misali cikin tarki cikin wadama wanda baka iya ware ki baka ka baka kata kama shi amma na gida wanda na fisin da ake na kiwon gida kana iya sai da shi to da kallon kihin gashi nan wannan kihin da ka sai ina da kuma ka in baka kai wannan bai cikin kihin da ake iya sallamawa sai ce maka magana cinikin kihi a cikin ruwa mai yawa haramu ne shi ma wallaban wallaban fi dara da maganar saniya ta zan ba ta tsaguda lokacin ta tsaguda ta tsaguda nawa ka saya ta sai kwata mare ce ka sai ta tsa nawa za ta tsa babu kan shi maganar nono a cikin hantsa shi na labarin fi dara nono a cikin hantsa shi ma ba yi musalama ta da mutum zai kawo musallai abin ya da yawa ma zai kawo musallai ne wani ake aka tasa aikace ya ce wa ba ilhamal fil batan da sayan dabba tana da ciki ka ce wannan dabba in ta ayo no ka saya dan ina bukatar kudi ka bada kudi yanzu in ta ayo ma dan naka ne no ka saya shi ma babu kata wa bai ba'd sabrat mubhaman da sai da wata baga ka ce ga baga ta nan kayan abinci ne ta wannan bangaren no ka sayar wannan baga no kilo no ce san hono ne ba san hono ne ba shi ma ɗaya ne wa bai thawbin min athwab da ce a cikin kayana kasan cikin kayana din suke cikin kudin zai bukata kudin yanzu a cikin kayana na kusa kwamfule guda wani kaya wata tuwar kwamfulan a matsala ce wa shati min shi yayi ina dabbobi a gida kasan na dabbobi da yawa a cikin dabbobi na no mu zo mu ci gidan baka dabba guda no ka saya kuna cikin dabbobi na wacce kaga baka shi na kira cikin kina akwai garar akwai ruru a ciki yace wannan za'ir zalika da dai maka ɗan uwan wa'annan masu kama da irin wannan cininnuka dai wanda dai babu kata kansu yace wa kullu hadha bai'un batil duk irin wannan da ya ambato cin sayan shi tayawa ciniki ne na banza lalatacce li annahu ghararun min ghairi haja nan wani rudu ne rudi ne wanda ba buƙatar a ce dole sai ka saya ba da ruwa kan shi qal duk da ya maka bayanin wannan ciniki duka rudu ne tunda babu buƙata take maka to fa in da'ata hajatun ilarta kabla garar idan wata bukata ta kai tilas zuwa ga garar wala yumkinu ihtiraz anhu ila bi mashaqqa ba iya kiyaye wannan gararkin za sha wahala a ce ya samu kat wa kana al-gararu haqiran jadal bay kuma rudin dan matsalar da kadanci ba matsala to na kan da ruwa ana iya yi sai ke ce maka waliza dalilin wannan matsala akan samu wannan ciniki na darura ce waliza ajma al muslimun ala jawaz bai' al jubbat al mahshuwa wa in lam yurhashuha al kabba ko zana kayan dari wanda ake sa musu wani abu a ciki wani ko wani kusan wani ko abduga ko wani abu a sa a ciki ko dan su kabri abun bargoro a kabba ina ake irin wannan kaya wanda ake sa musu wani abu a ciki a dimke ko misali misali ga misali matashin matashin kai matashin kai misali ba san me a ciki ba ka san me a ciki ba ka ce ka tsaga ba ka ga me a ciki ita ake ta ke ba ka tsaga rige ka ga me a cikin ta ko ga misali ka je sayan kankana kankana ai ba zo bane kana isi amma yawa cika a samu a samu da batanna ba abubuwan suke yanzu suke a rihe shi na kitar abin da suke rihe wani ainihin gwamnati kan ka sai kankana ba a ce a ce dole bane a sharadi ne in sai ma kankana ba tsaga ba na ci na ci haram a'a wannan wani abu ne cika da ruwa na saya ka ce don ka ce garar da aka yi don asa akwai matsala kan samu matsala wani lokaci ya ce kinan duk inda bukata ta kama tilas wannan ba lahi bane ba ya ce walau bi a hashuwa bin firadi lamijus amma inda a ce ya ce wa'in lamirin hashuwa ko da ba ga abin da ke ciki ba amma walau bi a hashuwa bin firadi lamijus amma a ce a abin na cikin za a saida nan bai halatta na ma dalilin ba an cira ba ne ba saboda rigai an yi ɗinki shi sa ka baka dama ka sai da a cikin hannun halin qal nan dai magana ta imamu nawawi ke muke karanta yace wa'lam anna bai'il mulamasati wa bai'il munabazati wa bai'il habal al habala wa bai'il hasati wa asab al fahali wa ashbaha min al buyu' allati jaa fiha nususun hasa hiya dakhilatun fi nahy an bai'il gharar yace ka san da cewa bayar mulamasa za mu yace kamar ga mana masallaci akwai wannan magana zai ambato wasu cin duka ne wanda manzala ka hanyar zo ana yansu manzala ya magana a kansu shi bayar mulamasa na mu zamu ce na shafa da munabaza da na jehawa da bayar habala habala da cikin da sayan cikin cikin na gaba cikin ta cikin ciki cikin ta cikin ciki kenan dabba wannan dabba ta ciki in ta a'ahe ita ma ta aihu zan ba kaza eh wannan wanda ba ta wanda ba ta tana ciki to wannan ciki in ta huto kuma ita ma ta yi ciki zan za mu kaza a wannan ciki akan wannan ajalan duk abin da jahiliya suke wa bil hasati da ciniki na na jiwa zan je tsakwata tsakwata ta hau shine naka wa asabul fa'al da cinikin bijimi ka sai misali a ce maniyin bujimi ka sai misali wani sa kora ka sa wani sa ne mai ake irin kiwo ko rago irin kiwo ko doki irin kiwo hin ba kudi doki na ya zo ya bijima ga godiyata ko jakinka ya yi barbara da jakata ko ragonka ya barbara da wani zimke ta kasa irin naka a yi ciniki nawa shi ma haramu ne don sai kamka bayani da Allah ko na kaɗa irin sha Allah wa shi ba da makamantan wa'innan ababe daga cikin min rubu daga cikin cininnuka allati ja'a fiha nusun khasa wanda nassi ya zo su akan su kadai wannan wanda muka ambata mulamasa munabasa habala habala bil hasati da wannan nassi karar ya zo akan kowanne duk da suna cikin kalkashin sai da kalatun fi nahi an bil garar duk suna cikin rudi sai kalkashin cikin bil garar suna ciki amma aka ware su aka ambace su manzo aka ce a jumlace suna kalkashin cinikin rudu tunda babu akwai duhu a ciki babu kada kansu ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة ميسا ضد تنا cikin alƙashin bai dogara wannan cirikin na mulamasa na munabaza na habala habala duka wannan suna alƙashin cirikin bai dogara me yasa aka mata ita kadai aka ambace su na mulamasa munabaza habala habala aka ambace su yace wa nuhi an aka hana ta aka ambace ta ta walakin ufidat bi zikir amma an kade ta ta wajen ambato a ware su wa nuhiya ana an hana yin su likauniya min bi'atil jahiliya mashahura domin suna cikin saye da sayarwa wanda suka shahara a lokacin jahiliya an san su ne a can sun san su suna yin su a can da shi sa aka ware su don su san su wani ma suna ciki kaza iya ciki kaza iya ciki amma ta kuma inda aka tsaya kun bai da garar kurum iya kumsa to amma abu ne ya shahara don ambace a sassu ma suna cikin wannan cinuka to yanzu bayani da ya maka na wa'annan cinuka da nasi zo a kansu zai kama maka bayani dalla-dalla a kan kowanne a ya fara da mulamasa ko ya yake ce bai'ul mulamasa ta wani munabaza me cinikin mulamasa da munabaza ana bi huraira annahu qala nuhi an bai'atani almulamasat wal munabada abu hurairah ke ban labarin cewa an hana amma nake annabi sai ya ce an hana kai annabi hana in sabi ya ce an hana ko an hana an saka na kai sai manzo Allah ne hana sallallahu alaihi yace abu hurairah ke cewa an hana sai biyu ciniki iri biyu cinikin mulamasa da munabada yace ammal mulamasa me ciniki na mulamasa yace فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ga kaya a alimke ba a daga ba aka ga girmanta da irin yadda take ciki ga shi tuha ce dai alimke ba a san yadda take ciki kurin in ka kama haka shi kenan ka kama gajita na kama na ji shi a ce kun na saya ba tare na san me a ciki nan jiya maka bayani na shi ma a bayani mai mula masakin zai kai bayani insha Allah gaba ya ce wani munabaza an yan biza kullu wahidin min huma saubahu ila akhar ni da kai ga tuwa ta a hannu hannuna riga ce wando ce menene na kanin ka a ce kurin mu jiha juna ba tare da mun jiya ba ko mu sanya kun isha mu sanya kai kuma mu mika maka ba tare da mun bincika ka san girman tawa da matsayin ta ni mu san taka ba kurin haka ka ce ne wannan to ta mu sanya ni da kai kai kuma mu mika maka a ba yi ya kowa san me ya amsa sai ya ce wa ana bi sayyidul khudri qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتان ولبستين لبستين ولبستين بقى نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع أبوس اللي قلت لك يبان لابارن شوا من زال الله صلى الله عليه وسلم يا هنا عن بيعتان يا هنا وسطينكي قدابيو ولبستين لبستين معناه نوع إنسا كايا قدابيو libsatain wasu nau'in sa kaya guda biyu a nan bai ka ba tafsirin to mujidin nan ya ce na ha anil mulamasati wal munabata ta filibai kuma ya hana cinikin shawawa da na jewawa juna a cikin kasuwa sai ka ce wal mulamasa ya ce zai mata tafsiri nan tafsirin mai mulamasa ya ce lamsu rajul da thawbal akhar bi yadihi bil layl aw an nahar wala yaqlibuhu illa bi illa bi dhalika ya ce shi ne sayan tuha ta wani da dare ne ko da rana ne ba tare ba da ka buɗe ka yi kaga abin da ke ciki kurin haka a ciki a ƙumshi kurin a ƙumshi ka saya shi ne ma'ana mulamasa annabi irin suke annabi hana shi suna wacin da yi suke yi kina mai katare kurin na ta mai sa a kurin ni da kai kamar a ce rudu naka suke shi ya ce me munabaza a ce wal munabaza an yan bi da rajul ila rajul bi saubihi wayan bidul akhir ilayhi tawbahu kamar ga maka kamar kamar kamar kamar kamar kamar ga tawa mai ka maka kai kamar ko mun taka ko waje wa dan uwan shi shikenan ba tare da mun ga abin da ke ciki kun da mun masa yan furan ko bai san ba kaifiya ta dan uwan shi nan akwai abin da kace a zamani irin zamani kaso zamani zaka je kanti sai kasuwa riga a kumshe a cikin karto ko a cikin wani abu a rige shi ma ɗau'in wannan ne ko abin da aka ce an halitta irin wannan saboda shi an yi bayani ka san kalitan kayan hama da manzu da kuma hada lamba wani kenan ka san duk da kumshe ne baka taba ba amma an san ka san me ka saya da amma an gaba haka baka zo ka maido dan an maka bayani ga irin kayan ka san irin kayan hama da wasu amma da bayani a ciki da mita kaza ne lamba kaza ce wannan kaza ka san wannan ba a ciki ba garar ka san abin da ka saya ba dai bane ba da wannan yace wa yakunu zalika bai'uma min ghairi nazarin wala taradin wa'annan cinikaka haka ake yin su ba tare da kadi ba ka san me ka amsa ba tare da kuma cewa ba baka hakin yarda kullun kai kuma an kare ba ci an gaba na ga wannan ba ta kyau ba shikenan a kurin ka kare kaman kai da ka kare shi yasa aka hana shi wannan shi tafsirin bayar mulamasa da na munabaza kenan kurin da ka taba shi ba ba tare da na bude ina taba kurin shikenan na siya kai maka taba tara kasaya ko ka je mu in je wa maka ko mu sanya ishan haka nan mu sanya ba tare da mun bude ba mun ga abin da ke ciki wannan haramu ne sai bai'ul habal al habala wannan tafsirin na ibn umar zai kawo kayan can yace an ibn umar qal كان أهل الجاهلية يتبايعون لهم الجذور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تعمل التي نتجت فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك والعلة فيه جهالة الأجل ابن عمر كيتشوا أكم بيع الحبل الحبلة كان أهل الجاهلية يتبايعون لهم الجذور متى لوتشن جاهلية سنة سيان تشينيكي nan asu a can asali irin wannan cinikin ana yin shi ne a kan ina sai da naman raƙumi abin da sai ibn umar duk suna ga cewa ba ya raƙumi ba amma abin da ya shahara su a zamaninsu kan masa'ala su suna haka wajen sayan naman raƙumi zan sayi nama iyawa wani abu ta bangaren nama amma zan biya ka a tafsirin biyu tafsirin biyu muka suke mata akan cewa nan ana nihin biyan kuɗin na sai wannan naman jika kaza amma ban biya sai dabba wannan dabba ta ciki in ta ayu ita ma ta cikin ta ayu to kun zan biya ka wasu na musu fasara kan cewa a habadul habala ciniki ne za a yi wannan dabba mai ciki in ta ayu kuma ita ma ta ayu ke ta ta gaba eh ciki na gaba din dai rudu ne gaba daya wani abubuwan sai an zika gaskiya da kun a karanta ne mu an zaɓa abin sababu shi da sababu shi su a can dai suna hulata ne ko fulani ko ta gashi ko iyawa suna yi shi din mai yi da hana shi ya ce manzo Allah ya hana haka me yasa ya ce saboda illa akwai jahalatul ajal ba a san ba a wani lokaci ne za a biya nake akan tafsirin lokacin biya ba tafsirin ba ciki na biyu kenan ba in ma ciki ne ka san me za a yi wa ba san dukkan jaja akwai jahalakin gaba daya sai bai'ul hasa me bai'ul hasa da aka hana cinikin jewawa kai jiwa abinda inda duk tsako ka ta hau duk tuwar ko ka tawo ka saya kurin ba ta da ka bude kaga abin da ciki ba da mun ga wannan iya cikin kashin kurin cinikin rudu kurin an abi hurairah radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bi'il hasa wa an bi'il gharar manzon sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ce manzon sallallahu ya hana cinikin tsakuwa zai ka bayani a gaban zai kamka bayani a gaban insha Allah tafsirin shi daga imamu nawawi haka ya hana cinikin rudi karkashin wannan ruwaya imam muslim akan sharhi imam nawawi da yawa an sai muslim sharhi sai ke cewa amma bai'ul hasad fa fi thalatha tawilat bai'ul hasad iya da fasara iri uku wasu ahaduwa cikin fasara da ake ma bai'ul hasa an yaqul bi'tuka min hadhihi al-athwab ma waqa'at 'alayhi al-hasat allati almiha zan je wannan tsakuwa ga tuhana duk wadda zan je tsakuwa duk tsakuwa ta haukanta ita ce ka saya tsakuwa kun ke tsakuwa wadda ta hau ita ce taka babu ka take au ko ko ce bi ituka min hadhihi al-arad min huna ila man tat ila hadhihi hasa za mu je gona ta auto gona gare ni ita za mu ciniki amma zan dauki wani dutse inda za mu ciniki ciniki a jika kaza amma bakin inda tsakowa ta na jewa ta tawadi bakin nan shi ne kan sai da maka metar nawa ne zira'i nawa ne babu kat shi ma iya daga cikin tafsirin da ake mata wasani tafsiri na biyu an ya ƙul bi'ituka ala annaka bil khiyar ila an armi bi hadil hasa wasu na ci ana nihi ne cikin jahiliya damar ne ya wuce kuma a can annabin yana yi abinda ake rashin jahiliya ko kuwa ana nihi ne cewa za mu ciniki kana a musulunci akwai khiyar matuƙa kuna tare na saya ka sai da mini matuƙa muna tare ina da haƙƙin cina tada ni me sai kai me sai da kan haƙƙin ka ce ka wasa a baka ga kuɗin game da mai kuɗi ko yana haƙƙi to su suna sa wannan sharaɗin cewa mi ciniki bakin zaɓinka in na je wa kenan kayan in je wani dutsen kenan an mun je wani dutsen ba ina ce na hasa mana kenan ina kana bakin zaɓin ka bakin je wannan dutsen shi a musulunci ko kashe dutsen ko kwan tare ni mutum kwan tare shi nake yana iya zaɓen zaɓi a musulunci ko me ka jewa ko me kai in dai mana tare ina zaɓi ina zaɓi jawa manga zai ce a bakin zaɓin ka in na je wani dutsen an kare baka zaɓi ba kenan akan wani tafsirin shi ma da bai kyan wasalis tafsiri na uku kan wannan mas'ala أن يجعل نفس الرمي بالحسات بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحسات فهو مبيع منك بكذا koko ya ce a ma'ana nan kulle cinikin ciniki bai kulluwa sai lokacin da na je wa dutse na in ya taɓa wannan kayan lokacin da ya taɓa shine kenan ciniki tabbata yan wa duka wannan tafsirin ƙura'a gaba ɗaya hasilin magana kurin duk abin da yake babu kat duk rudu ne kowane rudu ne imma a jihar dutsen ne ina taba imma a kulla shaddin ciniki da ya taba tuwa kaza in mai taba ba duk dai ana magana kun karkashin hana duk abin da yake da rudu ba bakat shi da magana gaba daya duk a musulunci da abin za a ciniki ba bakat a kan shi kuna hana shi heka asabul fahal maganar bijimi barbara ta dabba kudin barbara shi ne aka ce maniyin sa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asab al-fahl manzo Allah ya hana asab al-fahl maniyin bijimi can baya da muka kare na mance akan bai'atani wa libsatayni ke wannan min tafsirin bai'atani libsatayni nau'in tuwa guda biyu da annabi ya hana su ne ishtimal sama ko al-ihtiba mutum da ake cewa zai zo lulluɓa gaba daya ya sa kayan tuwa a cikin shi gaba daya yanda bai iya daga iya daga zai zir a wani tafsiri na na malaman luga tafsirin kamar wannan imam nawawi ke cewa mal tafsirin malaman fiqh suna cewa kayir yahen da idan ka daga ma'ana ka yayaye ka bar nakin bangaren cikin ka a bude kenan ka yawa haka na abu shi ake ne to wannan daidai cikin nau'i ne na ko al-ihtiba ka zamana ka zamana kan takashin ka daga guyo ka sama ka kawo kawon ga kasa ka rihe bakin daga guyo kwabrin ka zaba wannan kinka saman ka nan a bude kenan ba ba sutura nau'in da ake ma wannan cin shi nau'in libisatain da muka biya can baya kurin sa tuha bi annabi hana su ko ne kin da yana ilanin ya kacce abin munasaba akwai abin mutane suka yawan yi mahi yawa shi kuma matsala ce annabi hana shi rar juma'a kuma he rar juma'a magana ta zo annabi sallallahu ya hana a rar juma'a ka yi zama irin ake zama haka ka daga ahun ka haka ka daga ahun ka zama na saman takashin ka ka daga guyo ka sama ka rike kwabrin ka haka annabi rar juma'a annabi hana shi eh rar juma'a zama na haka me ake cewa zai kyau haka mai mahi yawa an yi shirar juma'a sai mutum ya amma ran juma'a ran juma'a a sun gani mu ran juma'a an hana irin wannan zama sai magana ta sai bai ma laisa inda kuma hana cinikin da abin da baya wajenka sai da abin da baka bai hannunka a hannun wani wannan alkashin wannan wasu jika masala a kan kayanayi kayanayi a kasuwa ko 'yan kasuwa ko? mace kayanayi kawai ba take kayanayi ba ka je ka ɗauko kaya a baka da kaya akwai basa ma da kanti kuma ka yawo a kasuwa a yi ciniki a je a ɗauko a baka ƙarƙashin wannan ruwaya cewa ga abin da yake magana kan cewa yanzu nan baban da ya yi bai malasa inda hu sai da abin da baka mallaka ba an hakim bin hizam qal qultu ya rasulullah ar-rajul yas'aluni al-bay' wa laysa indi أفأبايعه قال لا تبيع ما ليس عندك wani yazo hakim na zamu ke cewa wani yazo ya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun yazo a rajul yasalu ne yazo ya tambaya ta a yasalu ne albayya yasa kamar yana tambaya kan wani abu na wani ciniki amma walaysa indi a waje na babu kayan a fa wani zan sai da mun shi yace la tabi malasa ina kaka sai da abin da bai hannunka kaga cinikin abin da baka mallaka ba wannan zai kawo kuma matsala wani bangare na bangaren kasuwa nan kamar da albani cikin silasiyakin shi karshen wannan ruwaya ya kai masa'alar to yanzu ai akwai zaka mutum yanzu a yankin na yan bariki za a mai oda wasu kaya amma ka oda wasu kaya an baka kwamanikin kaya an baka kayan an baka kwamanikin su iya ciki ya ce to sa irin wannan ciniki a kan koma ba ɗaya ba ne ba lokudin mina yan kayan yi shi yawan wakana nan mutum iya da kaya kana da kanti baka da irin kaya mutum zo su yi abin da ya lahiya kana iya tunda ya ka ce ƙarƙashin wannan tunda kana iya zuwa wajen mai kantin wani mai kayan ka yi magana da shi a kan kayan ka nono ne abin da shi ya halitta maka kayan jika goma goma ne amma ka je kai abin da ƙara sama naka ne sai ka je ka ɗauko ka ciniki da wannan kayan jika goma goma ne amma shi ya baka dama abin da ƙara a sama wannan akwai ruwa ta Abdullahi bin Abbas ta cikin sayar Bukhari Abdullahi bin Abbas ya tabbatar da yin halittin mai kaya ya ba mutum farashi abin da ƙara sama naka ne ya halitta mai kaya ce maka abin da ƙara sama naka ne sai ka saida cewa mas'alar kamar halitta kwamannan ka amma babu kaya ka saida albani ya kawo masalar bambancin masu gama su da wannan ba ɗaya bane masu gama su da bai malasa inda ka baka sai da tunda baka kayan ya ce a kalkahe hujja da hadisin salaf mai salaf salaf manzala da hadisin madina suna salaf mai salaf yan madina suna mu'amala da mutanen sham manoma za mu zo ni da manoman madina za mu cinikin sha'ir misali ko dabino sha'ir tiya 100 ko tiya 200 a nawa a misali dinar dinar dinar ko wacce misali dirhami kaza misali za su kula ciniki he baduwa he kakan baɗi sai kakan baɗi in aka zo za ka kawo mini wannan kaya nan mai kamar zanen za ka yi misali a nan lokacin rani ka yi magana ba kawai manomi ka ce an aka kare da kaka tiya nawa nawa mu yi cinikin tiya 100 a kan dala 50 ko 80 ka dole zai mu ciniki da rage a nan mai matsala ka za ka mai wannan amfanin kowa ni tun da kana bukatar kudi iya kudin taki kudin aiki za ka mun rage ni kuma na samu rage saboda na bar kuɗin da wuri na samu rage domin za mu ciniki da sai da rage farafar a ci an kare kaka ka hudo za ka kara mai kuɗi kenan ni na samu na samu rigi mai kuɗi kai ka samu biyan bukatar ka ta amfanin da za ka yi da kuɗin wannan to annabi da ya zo mun ji bi hana ba sai ce man ba mace mana salafa salafa wanda wanda ciniki ya yi ce ajanin ma'alum wa kailin ma'alum wazin ma'alum duk wanda zai salafa gaban annabi ce yayi ba jahara ya san kailin ne wani tiya ne wani ko ma'auni nawa ne kuma a yoshe ne a yanki shekara kurin garin da ka musu kenan kana iya suna sai suke su misali zama ta madina he a zo a yi magana da wani manomin sham he shekara ta biyu baɗi waccan ma tana yi nan shekara biyu zan sayi sha'ir a zakka kaza sa'i kaza akan kaza in biya kuɗin ka tafi kuma sai shekara biyu ga kamuni annabi halatta wannan kaga nan an ce akwai an wani ga kowa ya ce nan me yi bambanci shi da bai ba sa inda ka ƙalƙashin magana komandan kaya ya ce shi komandan kaya ko irin wani na sha'ir da ake na salaf shi ce wani bai ce bai wani ce alal zimma ya ce akwai bai alal ayin bai wa alal ayin shi ne wanda mai bai alal ayin misali gidan wani na san mota ta zaidu mota wajen isu ko injin wajen zubayar sai ka zo mai ciniki da kai ni ba na bane ba sai in suna maka injin wajen wani ba na bane ba bane har haƙƙin sai da shi amma ka ce yanzu yamsa kana san inji kana san royal ko anda na mara kaza shekara kaza ka kamun a jika kaza wannan ba magana ilbe shiga cikin ƙasar wani ya ce wannan bai wani alazimma ne me yasa shi wannan injin wani iya ce bai sai da ba yake sai da ba har sai da ba ko ya wai karkace mai ya kone ko babu shi an sace amma wannan bai mace bai Allah zimma abu ne ni a kai na kurin kana ba ruwanka kurin kana bi na inji ruwa da kurin kana son misali mota onda da kwatanu gama ta mi cinikin onda da kwatanu a miliyan biyu miliyan uku mi cinikin in baka kuɗi ni ba ruwa na ta faɗi ba ta faɗi ba ni kurin mota nake suka kamu kurin mota nake binka ba kyanka ba ne ba kyanka ba ne ka so min kaya a ciniki muka yi zan iya sayan wani mota wanda edemino ce a jika miliyon kaza amma in baka kudi a hannu mai yamanci shi wannan bai ina ce mun an san siffar shi aka waje wani abu da aka siffanta kuma abu ne a kai na ba ruwanka a ko'ina zan kama kayan ba ruwanka in kama shi a ko'ina ko ya haɗu ko ba ruwan ya haɗu ko ya ƙone kaya za ka mutu kamar ce nan ba garar saboda ka san irin kayan ka san wazartin kayan wannan ba laifi bane ba kwanar cikin sosai ya kano magana ya yi raddi ga masu mai da masu hana cewa ba ba kuma ciniki tunan ba a sayan kaya ya ce gaskiya ba haka bane ba wannan hadisi na kaka sai abin da bai wajen ka an ce bai ne alal ayin abu kaza da ba naka ba an su kun shi misali ya san shinkawa kun kitso ya san shinkawa misali italian ko indian ya san shinkawa tan goma daban ne da shinkawa ta gidan wani shi da kun shinkawa ta goma ina zan ka taɓa ruwan shi ina zan kata sai mu ciniki ban kudin shinkatan goma in jan kai mai shinkawa shinkafa ne kisan kamishi ko mai aka yi kudin shinkafa ke so an ce daban ne dan iya ka magana kan wannan ruwa wasu ke kawo duka wani komando me ya ce gaba daya ciki ya ce ai ga manzan Allah ya halitta salaf kuma shi ma babu abin wajen ka manomi ne bai ma noma ba ba ai noman ma kakan ma bata zo ba sai kaka ta faɗi ko ta tagaba ma annabi ya halitta amma ya ce kurin ai ka'ida a san kilo nawa ne kuma yaushe za a kawo baɗi ko baɗi waccan kuna shi gyara musu na ga kuma ji mace lokacin namu da yawa to kenan dai yanzu muna maganar kakka sai da abin da bai wajenka nan kenan abu kanan kenan ƙarshen wani tafsir da muka yi kenan sai da wani abin da an san abu kaza abu kaza ne yake so kai baka mallake shi baka sai da kaka sai da an kayan nayi ta iya san halawa goma halawa ka zaki so halawa siya ba tauna siya ba halawa ce siya kaza daban ne halawa kisa kurum in za ka kawo mishi kurum eh halawa kisa uji kaza ban kawo mishi shi mace to hanyar wai fitar ganin shugaba gaba daya me zai hana kai in kai yoyi mai kaya ka gaya mai ni kaman farashi shi ka ta kanka ba mu da koya nan wai kullum kaman farashi wannan halawa ce biskiti ne shinkawa ce ban farashi a nawa nawa ya ce ka je ka saida abin da ka saida sai ka zo ka ce tono ka saya abin da ka saida wannan riba mai shi ya zata maka sai bai ulmabi kabla qabdihi nan maganar sai da wani abin saidawa kayan in ɗauka misali na je kantinka na cinikin shinkawa ko cinikin wani abu daban a kantinka na saya bin karɓa bin ɗauka ba kai wani ya zonce wani akwai kaya na a mangazarwa ne na saya kan kaza mu yi ciniki shi aka hana don nan me yake zawa sai su kaman kasa da kuɗi ne domin kaya kuɗi ka bada baka ɗauki kaya ba in aka gobara kan waye kayan ka ne ka mai kayan ka maka mallaka ba sai ce kaka sai da wani abu da ka saya sai ka karba ka sa hannunka yanzu ya zama naka ka kai maka sakin yanzu ya zama naka kenan sai ka sai da magana kenan sai ya ce an ibn abbas qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yaqbidahu qala ibn abbas wa ahsibu kulli shay'in bibimin da ta ta'am abinda ibn abbas ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibta'a ta'aman duk wanda ya sayi wani abinci fala yabi'u kai ya sai da wannan abincin hatta ya tabi da sai ya amsa nan abdullahi ibn abbas ya ce wa ahsib kulli shay'in bi mazata ta'am ni ina ganin annabi ya magana abinci amma ba ya abinci ba shi ne ba ka fasara wannan magana ko ba abinci ba ko ma menene kurin in ka saya kakka sai da he ka karba lakashin wannan wasu suka ce a suka tsaya sun ce babin abbas shi tsammani nake shi yake ke tsammanin magana wani suka ce a kudin to da ma masu ƙarfin hujjar cewa kuma menene akwai ruwa za ta kawo magana almabi ko albai bai kaba bai kai da abinci ba nan da kenan shi tafsirin dai anan iya kenan ba sai abinci ba da abin da ka saya a wajen wani iya kantin shi iya mangazakin shi kakka sai da sai ka ware daga amsa daga hannun shi magana kenan وهذا الذي حسبه ابن عباس قد صح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانه لم يبلغه yace wannan magana ibn abbas yace ina tsammanin ina tsammanin koma menene yace eh ruwaya ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan iya ibn abbas labarin ne bai san manzon Allah ya magana koma me ba ya abinci ba shi amma bai labarin ya fasara shi iya tsammanin koma menene to wani magana yake tsammanin akwai ruwaya ingantatta zuwa ga manzon da Allah ya yi ko ya yi magana ya ka ruwaya gata ruwaya da imam hakim ya rubuto ya ce an hakim bin hizam qal qultu ya rasulullah baiwa lokaci yayi Allah ka san insha Allah Allahumma salli a lokaci yayi Allah ka san insha Allah mai Allahumma salli ala Muhammad kenan nan menene so kawo zai kawo ruwaya ta hakim mai magana dukkan komi ma da ka saya kakka sai da ka karba kuran اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته